الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna amma Allah godiya da ya sake kaddara haduwarmu a wannan masallaci mai albarka na masjidu abi talha domin ci gaba da karatu na daura na littafin nazmul akhdari da aka soma a kwana biyu da su gabata wannan shine darasi na uku kuma da yardan Allah na ƙarshe a cikin wannan littafin a kamar yadda kuka sani rana ta harko mun karanta littafi na akhdari matanin shi na zube muka yi sharhi sai muka shiga a cikin waken nashi to lura da in muka ce mu mai tuttukan ɗai bayan ɗai irin sharhin da muka yi a rana ta biyu yau ma ba za mu iya yi da shi ba to kenan shawarar da na yi shine za mu shiga a cikin babi mafi mahimmanci shine sujudu sahau bangare mai bayani akan yadda mutum zai iya gyara kuskuren da zai yi a cikin sallah wannan shine abin da fi mahimmanci ba a cikin wannan littafi ana gane da kyau to sai dai za mu karanta sauran wuraren za mu karanta babi dama wuraren da mutum bai gane ba idan ka ɗauki babi cin sai ka diba littafi na ahalari wanda ba wake ba inda shi haka gane shi to waken shi ba abin da ya zubo a cikin waken to shi ne a cikin wancan ta ana gane da ko na kenan yanzu za mu karanta sauran a karantawa ta sauri-sauri in ya so in mun kai babe na karshe shine inda yake bayani akan yadda mutum zai iya gyara wani kuskure in yi a cikin sallah nan sai mu tsaya mu fete biri daga kai hauru tsiya malam ya ce shurutus salati sharuɗan sallah sai a shirya a karanta faslun shurutuha taharatu hadath والبدن والثوب المكاني من خبث وستره العورات ثم استقبال وترك قول وكثير الأفعال وعورة من رجل وآمان ما بين سراتيهما والركبا وحرة عورات إلا الوجها والكف فانجها لذا كان جها وفي السراويل الصلاة تكره وفي السراويل الصلاة تكره إلا لثوب فوقه فيعمدا إلا لثوب فوقه فيمدها ومن, ومن تنجى ثوب ومن تنجى ثوبه وعجزا عن غيره أو خاف وقت الناجة أو عن غيره أو خاف وقت ناتجا وقت نجتزا ولم يجز تأخيرها لعادمي ولم يجز تأخيرها طهارة وهو به ذو مأثم وصل عريانا إذا لم تلفي وصل عريانا إذا
تاتير عورات بغير خلف ومخطئ القبلات في الوقت أعاد ومستحب كل ما فيه يعاد وما يعاد الفرد منه فيه لا توعد به الفائت والتنفلا
na'am wannan babin yayi bayani ne akan sharuɗan sallah abinda ake cewa sharuɗan sallah sune abubuwan da suke kamin mutum ya shiga sallah ya tabbatar ya cika su na tsarki ne fuskantar alƙibla ne suturta al'aura ne da ya ake ce masa niyya ne da sauransu kenan wannan su ake cewa shurutus sala sai an cika su sannan za a yi sallah bambancin su da farillolin sallah su farillolin sallah cikin sallah ne ake yin su su kuma sharuɗan kahimmi kahin sallah ake yin su ka'ida ce la tasihhu al-ibadatu illa bi tawaffuri shurutiha wa intifa'i mawani'iha ibada ba ta tabbatuwa sai in ta cika sharuɗanta an rasa abunda zai hana sharuɗin su cika kina wannan shine sharuɗin sallah mun zano su a cikin littafi na ahlari wancan na farko da muka yi bayani sai nan akwai wata magana wadda shi ya sako ta babu ta a ciki a baiti na 125 inda ya ce wa hurratun auratun illa alwajha wal kaffu fanjaha lidaka najha ya ce mace wadda take ba baiwa ba gabaɗin jikinta al'aura ne sai dai huskarta da sahin hannunta kenan mace in za ta yi sallah gabaɗin jikinta za ta rufe sai dai huska da sahin hannu ko ƙawahunta digadiganta baya halatta ta bari waje mace in ta yi sallah digadiganta ƙawahunta na waje sallar ta ba ta yi ba dan ba ta suturta al'aura ba nan da ya ce fanjaha li zaka najha yana nufin ai farjarha li zaka zajra ma'ana in ka gama shi za ta yi sallah ba ta suturta al'aurar ta ba to kai mata tsawa ma'ana ka mata magana ka gaya mata hordori ne shi ta rufe gaba ɗayan jikinta ɓangaren ƙawahu mata da yawa suna sakaci akan haka kina ya kamata a faɗakar da mata akan wannan to sai mu zo fara'idu salati wa sunanuha malam yace a shirya a karanta fara'idu salati qasduha ma'a تكبيرة الإحرام والحمد معا تكبيرة الإحرام والحمد معا ثم القيام والركوع والسجود ثم القيام والركوع والسجود بجبهة والرفع منه ما يعود بجبهة والرفع منه ما يعود والاعتدال والطمأنينة ثم سلامه مع جلوسه وضم ترتيبه بين الفرائض وسن ترتيبه بين الفرائض وسنة إقامة والسورة التي تعن إقامة والسورة التي تعم في الأولين وقيامها وتر في الأولين وقيامها وسر والجهر فيما سر فيه وجهر والجهر فيما سر فيه والجهر وكل تكبيرات إلا ما ابتدي وكل تكبيرات إلا مبتدي وكل تسميعات أو تشهد وكل تسميعات أو تشهد جلوسه تقديمه للواقية جلوسه تقديمه للواقية تسليمة ثالثة وثانية تسليمة ثالثة والثانية لمقتد جهر بتسليم وجب لمقتد جهر بتسليم وجب صلاتنا على الرسول المنتخب صلاتنا على الرسول المنتخب في آخر التشهد الثاني السجود في آخر التشهد الثاني سجود بالأنف والكف وركبات تعود بالأنف والكف وركبة تعود وصار في الرجلين سترات سوى وطاهر الرجلين سترا من سواه مأموم الدنا هذيرا مأمور مأمون مأموم أدنى هذرا قد سوى معلوم أن هذا قد غ- غلاظ رمح طاهر لا يشغل وهاتف الحرمات سوف يسأل
na nan malam ya ce farillolin sallah da sunnoninta abinda ake ce ma farillolin sallah su ne wasu istilahin malamai suna ce masa rukunnan sallah ma'ana abubuwan da ake yi a cikin sallah kuma dole ne a yi su sunnonin sallah su ma dole ne a yi su amma sai dai in an bar su ba dole sai an yi su ba ba sai ko ana gane da kyau ba bambancin farillolin sallah da sunnonin sallah kenan sunnonin sallah in ka bar su ba sai ka sake su ba za ka dai gyara sallar ka ne amma farillolin sallah su in ka bar su dole sai ka ne sai ka yi su ana gane da kyau ko to anan cikin baiti akwai wata kalima nan inda baiti na ɗari da talatin da bakwai farkon fashi in muka- in ka kare da goga fashi ko muna ya ce julusuhu taslimuhu lilwaqiya taslimatun salisatun wa saniya ya ce zaman tahiya ana gane da kyau ko da kuma gabatar da alwaqiya alwaqiya ita ce assalam ana ce mata alwaqiya ne domin ita ce take salatu min an-naqs ita ce in an kare ta to an an kare sallah da an yi ta an kare sallah shine eh, me yake suna taqdimuhu lil waqiya mutum ya gabatar da eh, me yake da suna sallama taslimatun salisatun wa saniya daga cikin sunnonin sallah sallama ta uku da ta biyu ana gani da kyau na nan ga abin da ke sabo shi ne sallama ta nawa ta uku ka taba ganin sallama ta uku to malikiya a- akwai mazhab a- a cikin ra'ayoyinsu akwai masu ganin ana sallama ta uku kun san ya sallama ta uku take ce assalamu alaikum wa rahmatullah wannan ita ce dole assalamu alaikum wa rahmatullah wannan sunna ce assalamu alaikum wannan ita ce ta uku ita ta uku wa kake ma liman kai ma yawwa ta farko ka mana dama ta biyu ka mana hagu to shi liman ai gaban ka yake ko shi ma sai ka jefa mishi taka assalamu alaikum karbi taka eh sai an tura kai ai nan ba ka tura kai ko yawwa ita ma sai ka tura kai eh amma wannan ba ta da asali ana gane da ke ku ba ta da asali kenan ko da kaga wani yayi to ga inda ya samu amma sai dai ba ta ko a malikiyan ma ba duka suka yadda da ita ba wannan shine kenan na'am sai nan inda yace wa hatikul hurmati sawfa yusalu mai ahalari bai kawo wannan ba abin da yake nufi shine wanda ya keta alhormar mai sallah sai an tambaye shi yayi laifi me yake nuna keta alhormar mai sallah shine mutum na sallah ya sa sutura ka zo ka wuce a gaban shi wannan ya tabbata a hadisi ma wanzu Allah yake lau ya'lamu al-maru bayna yadayi al-musalli ma za alayhi lakana an yaqifa 40 khairul lahu min an yamurra da mutum ya san zunubin da yake kwasa in ya diga ban mai sallah to da ya kwambace ba ya shekara arba'in yana jira ko kwana arba'in yana jiran har ya kare sallah sannan ya mi sannan ya wuce wanda yake nuna girman laifin wucewa gaban mai mi gaban mai sallah shi sa aka ce in mutum zai wuce gaban ka kami ka tunkuɗe shi ka bari wuce ana gane da kyau ko in ta kama ba a yi kokowa to ai koko amma ka san bai kai ka ba kuma in ka san koko koko ba za ta kai ga aljuyi ma alqibla ba ana gane da ke ko in ka san ya kai karin ka zo kuma sai kai hakuri kai ya game ma jini da hakuwar jini da miyau to a takaice dai inda da mutane suke kuskure shi ne inda yake haramun ka wuce gaban mai sallah shine in ya sa sutura ka zo ka wuce tsakanin shi da su misali wanda yake sallah nan ya sa wanga abu shi ne suturan shi haramun ne ka zuka wuce ne tsakanin shi da sutura ce ana gane da kyau yawwa shi ne haramun na gaba kuma shi ne wanda yake yi inda babu sutura misali wanda yake sallah nan wanga daidai mai kamara kenan kun ga baya da ne baya da sutura to shi ma haramun ne ka zo daidai inda zai iya aza goshin shi kame ka wuce sai dai in za ka wuce ka yi nisa ta inda ko da zai zura hannun shi ko kuma a ce yi su jada ba zai yi ba ba zai yi ba ba zai kai nan nan in ka yi ba ka yi ba ba ba su kwana gan da kyau kenan yanzu misali mutum na sallah can ya halatta ka zo ka ne ka wuce ta ina ta nan ya ka wuce gaban shi ba ka da laifin komai dan idan baka wuce tsakanin shi da inda zai azami ba zai azu sujada ko kuma da an kaddara zai sa sutura inda sutura shi za ta kasancewa wannan shi ne kenan wallahu ta'ala a'ala to sai mu zo fadailus salati bayan wannan kuma akwai wani kuskure shine ana tsakiyar sahu in mutum ana cikin sallah ka zo za ka wucewa cikin sahu sai wani tsaye da ka ka'ida suka ce sutratul imami sutratul lil ma'mumi sutura ta liman ita ce sutura ta mamu ma'ana in dai kana bayan liman to kai liman shi ne sutura gaban liman kawai ne ya amince an yi lahi amma gaban ka kai da kake bayan liman babu wani lahi kenan kana iya zo ka wuce tsakiyar tsawo game ka wuce ba ka lahi duk wanda ya kare ka zore mishi hannu kai ka wuce sai mishi jari ne ala ga da ku ana samun wannan fa ni gaba na an yi wannan ala ga da ku wai na zo na ga can bai shiga ba sai nace bari in wuce ta yi cika can inda ba a cika ba sai wani ya tare kawai ya kumbure mishi hannu na wuce to da aka kare sallah na so yi mini magana to an yi sa'a mini magana ba da na wanke shi soso da sabi ne tawa ina ne muke ko da jiriki ma ba da soso ba ai jahilci ne je ta ba a sun mutum zauna ba karatu sai ke ta wuta فضائل الصلاة مستحبا صلى هذا ومندوباتها رفع اليدين هذا ومندوباتها رفع اليدين في حالة الإحرام هذو الأذنين في حالة الإحرام هذو الأذنين وقول مأموم وفز ربنا معوالك الحمد وأن يؤمنا من بعد فاتحاته غير الإمام من بعد فاتحته غير الإمام في الجهل والتسبيح في الركوع سم في السحر والتسبيح في الركوع سم دعاء ساجد وأن يطولا دعاء ساجد وأن
قراءة في الصبح والظهر تلا قراءة في الصبح والظهر
تقصيرها بمغرب وعصر تقصيرها بمغرب وعصر توسط العشاء دون قصر توسط العشاء دون قصر وكون صورتك لولا أطولا وكون صورتك الأولى أولا وقبلك التشهد الأذكى ملا وقبلك التشهد الأكمل وحالها المألوم في السجود وحالها المعلوم في السجود وفي ركوعها وفي القعود وفي ركوعها وفي القعود وندب القنوت سرا قي- قبلا ونجب القنوت سرا قبلا ركوع صبح بعده أحلا ركوع صبح بعده قبلا أخفاض والدعاء مع تشهدي الخاف والدعاء مع التشهد ثان تيامون كلام المبتدي ثالث يامون سلام المبتدئ تحريكه سبابة ما دام فيه تحريكه سبابة ما دام فيه تشهديه قامعا حتى يفي تشهدين قائما حتى يفي نعم kenan wannan babin yayi magana akan fada'ilus sala mustahabban sallah su mustahabban sallah abuwa ne wanda in mutum ya bar su koda da gangan sallar shi bata lalace ba ana gane da kyau ko kishiyar sunnoni wanda su in ka bar su sai ka yi sujudu sahw idan su fada mustahabbatu sala in ka bar su sallarka bata lalace ba kuma ba za ka yi sujudu sahw ba to mahimmancin sanin su kenan na'am sai makruhatus salati ko كونيها الالتفات تغميض البصر أريها للصفات تغميد البصر بصمالة تعوذا في الفرد ذر بسمالة تعودا في الفرد ذر كذا وقوفه برجل واحدا هذا وقوفه برجل واحدة ما لم يطل قيامه لي فائدا ما لم يكن حجابه للفائدة وصفد رجليه وحمل فمه وصفت رجليه وحمل فمه مشوشا أو جيبه أو كمه مشوشا أو جيبه أو فمه وكل ما يلهي عن الخشوع وكل ما يلهي عن الخشوع فيها كفكر في الدنا ممنوع فيها كفكر في الدنا ممنوع wannan su ne kenan makruhatus sala abubuwan da ake kyama mutum ya a cikin sallah in mutum ya sallah shi bata lalace ba amma dai ladar tana ne tana ragewa ana gane da ke ko kuma idan suka yi yawa ma suna iya su lalata sallah gaba ɗaya. misalin waiwayi a cikin sallah ana gane da ke ko yawwa wani za ka ga latti zo tugub tugub ka ga yana waiwayi cikin sallah kamar ɗan yaro ana samun wannan to wannan in yi yawa yana lalata sallah amma in bai yawa ba yana rage ladar sallah bai lalata ta gaba daya na'am al-khushu'u fi salati natsuwa a cikin sallah faslun wa lis-salati nurun 'azima
الصلاة نور عظمى bihi yuniru كل قلب أسلما وإنما يناله من خاشعا فإن أتيت للصلاة فاخضعا وفرغ القلب من الدون تصل بمو وبمو وبمراقبات مولاك اشتغل ذاك الذي لوجهه تصلي واعتقد أنها له تذلي واعتقد أنها له تذلي وبف بفعلها معصما مجلا بقولها وحافظا تخلا بنقص أو وسوسة بنقص أو وسوسة ما كنا بناقص أو وسوس بناقص أو بناقص وسواسة ما كان أعظمها لا تترك الشيطان يلعب بقلبك إلى أن يظلما قلبا ولذات الصلاة تحرما فداوم الخشوع فيها تخشعا لنهيها عن منكر وفاحشة ولتستعن في ذاك بالرحمن فالمستعان خير مستعان wannan fasali na bayani akan khushu'i a cikin sallah natsuwa a cikin sallah malamai suka ce al-khushu'u lubbu salati shi khushu'i shine gaba ɗayan sallah ma Allah ya ce wa qumu lillahi qanitin ku tsayi a gaban Allah kuna masu natsuwa natsuwa ita ce mafi girman abin da Allah yake so a ciki a hadisi ma manzo Allah ya ce daidai gwargwadon natsuwar mutum a cikin sallarsa daidai gwargwadon ladarsa daidai daidai gudun ka daidai shagalin ka ana gane da ku duk lokacin da sallah ba a samu yawan tunani a cikin ta ba duk lokacin da ladar ta yi yawa shi yasa malam yace a wannan karshe ka nemi Allah ka roki Allah ya baka nutsuwa a cikin mi a cikin sallah domin idan ka samu wannan to tabbas ka samu wata garkuwa da za ta kare ka daga sabon Allah domin inna salata tanha anil fashai wal munkar shedan kuma mafi girma abin da farko dangane da sallah shedan yana da abubuwa guda uku na farko shine ya hana kai sallah ana gane da kyau ko idan ka ce sai kai na biyu shine yayi kokarin sa ka kai ta ba a cikin lokaci ba in ka ce sai kai a cikin lokaci shi ne na uku ya hana maka nasuwa a cikin sallah ba san kwara gan da shi wanda shi ne ke shi yasa shedan in dai har ka ce za ka yi sallah to shi babban guri sai gurin sai hana maka ne ya hana maka nasuwa shi yasa za ka ga abubuwa da yawa sai kana cikin sallah kake mi kake da abubuwan alkhairi da na sharri ma har na alkhairi ba tunda ni Allah ya shaida su da yawa sai ina cikin sallah sai wata fikira ta zo mini na tunanin abin da zan gai a wajen wani karatu da zan misali yanzu karatun ga da zamu yi a cikin sallah akwai wani abu da ya yi biyo mini ya hawa cikin karatu da muka yi bayani akan kaza bai san da nan yayi aikin banza mutum da ba tunanin duniya ba ne amma shi ji zo da sai ya saka ne ya saka tunanin da yake laifi a cikin sallah shine tunanin duniya abin da bai da alaka da Allah bai da alaka da addini shi yasa wani malami wani bawan Allah ne a lokacin magabata kun san a da rami ne ake a turbuɗe a jiya sai shi a gonarsa ya turbuɗe wasu kuɗi nasa kuma ƙato gona ce yanzu an ɗau lokaci sai ya manta daidai ina ne ya turbuɗe wannan kuɗin ya je ya yi tsani ma har ya gaji ya manta daidai ina ne ya turbuɗe wannan kuɗin sai ya zo ya gaya wa malam malam a bashi mota a mishi istikhara ya ce ba wata istikhara da zan ba je kai a wallah kai na fira yace malam na ce ma kudi su kullum sun su sallah wani shi je dai kai dai kawai kai a wallah kai sallah kuma sharadin wannan sallar da za ka yi kada ka yi ta ce ka yi tunanin komai na duniya in ba Allah ba ka yarda za ka yi haka yace in Allah ya so ma yace to da ka yi wannan kawai za ka ga inda kudin ka su ya tafi ko mutunan nan ya dake ma sallah gari Allah ga da ke ku niyyar ba zai tunanin komai na duniya ba ya fara sallah shi din na ta zuwa kiya din na ta zuwa kiya kawai kai wa gwamnan naka ga inda ka aje su sai suna mishi to daga nan sallah ba ida ta ba tunda an kare sharadi ai ka ai sunan duniya ko yawwa dawo malamin ya ce da kai wani tunani to ka kace wannan sallar ka sake ta har sai kai sallar ba tunani yayi ta bijirwa sallar to yanzu ko da tunani ya ka mishi tunani inda gobe suke ce to a shi kenan to ai dama dalilin wannan ne za a yi sallah to ka ce sallar da ya yi da yi ko bai sai da yi ba a to sai ya sake sallar ko ba sai ya sake to za mu ga matsala a nan gaba ana gane da ke ko na'am ban san akwai ta nan gaba in babu ta sai ku tunani ne na'am ina ne faslun للفرض ستة على الترتيب للفرض ستة على الترتيب ثلاثة منها على الوجوب ثلاثة منها على الوجوب أن يستقل قائما ثم استند أن يستقل قائما ثم استند أو استقل جالسا ثم اعتمد أو استقل جالسا ثم اعتمد وباطلت بكل حالات كسب وبطلت في كل حالة كسب ما فوقها ثم ثلاث تستحب ما فوقها ثم ثلاثا تستحب بجنبه الأيمان ثم الأيسر في جنبه الأيمان ثم الأيسر بظهره وباطلت إن يقدر في ظهره وبطلت في نقره وبسقوط ما عليه يستند وبسقوط ما عليه يستند يسقط إلا كاره أن يعتمد يسقط إلا كاره أن يعتمد والمتنفل له أن يجلس والمتنفل له أن يجلس والنصف من أجر القيام نوقسا والنصف من أجل القيام نقصا وجالسا يدخلها وقاما وجالسا يدخلها وقاما والعكس إن لم يلتزم قياما والعبد إن لم يلتزم قياما
قضاء الفوائد وواجب قضاء ما في الذمة وواجب قضاء ما في الذمة وحرم التفريط فيه الأمة وحرم التفريق فيه الأمة ومن قضى في اليوم ما لم يفرطي ومن قضى في اليوم ما لم يفرط به على المطلوب لم يفرط به على المطلوب لم يفرط بنحو ما تفوت كانت في حضر بنحو ما تقول كانت في حضر أو سافر وقت الأداء المعتبر أو سفر وقت الأداء المعتبر
ورتب الحاضرتين موعا ورتب الحاضرتين منوعا وبين أربع فوائت معا وبين أربع فوائد معا حاضرة وإن تفت بالذكر حاضرة وإن تكن للذكر فرضا وذي الأرباع أعلى النازل
والأرباع أعلى النازل فقبل حاضراته تصلى فقبل حاضراته تصلى ثم القضاء في كل وقت حلا ثم القضاء في كل وقت حلا kenan wannan babin ya yi bayani ne akan biyan sallah shi biyan sallah dole ne idan sallah ta kubuce maka to dole ne ka mi ka ramka kuma shi rankon sallah ana yin shi ne daga lokacin da ka tuna sallah misali kamanta sallar la'asar yanzu ka tuna ko yanzu yanzu za ka tashi ka yi mi ka yi sallar ana gane da kyau ko kuma ka yi ta yadda da a ce lokacin ta ne za ka yi ta haka za ka yi ta alfa'ita tu tu kuza kama tu salla fil waqti sannan kuma in sallah ta kubuce maka fiye da ɗaya za ka jere su yadda ake misali azhar da al'asar sun kubuce maka yanzu sai ka yi azhar sannan kai ne sannan kai ne la'asar ko da ko a ce lokacin la'asar kin yayi kai ko da ma kai su an sada ikama za ka la'asar sai ka tuna ba kai ne ba to ka bi limami da niyyar mi azhar in an kare sai ka bi sai ka tashi ka kawo la'asa dole ne sai an jiro salloli kamar yadda ake yin su a asali to ga wata matsala ka zo ka isko an tada magariba kuma ana biyan ka sallar la'asa ya za ka yi a ya za ka yi a ka shiga da niyya da niyya da niyyar la'asar kin ka yi raka uku kuma a nau'in sallolin ya bambanta ita ga ana bayyana karatu ita kuma wancan ba a ne yawwa inda ishari ce ta kuce maka misali kai iso ana magariba kai jiya ban yi ishari ba ga magariba to shiga da niyyar ishari in an sallame sai ka tashi ka me ka cika tunda nau'in sallar iri ɗaya ne amma nau'in la'asar da azhar shi iri ɗaya ne la'asar da azhar nau'in su guda ne kenan ana iya niyyar wani a ma wani na azhar da magariba da- da isha'i lokacin su guda ana iya wa kis ala zalika na ha ina wajen la'asar a wajen la'asar yadda za ka yi yanzu idan ka aibi babu wani ha ka rasa la'asar kuma sannan ka rasa magariba Eh, in wajen malikiya ne dole ka koma hihi ka yi la'asar ke nan ko da magariba nan za su kuɓuce ma amma magana mafi inganci kada a yi bi babu Hmm? la yuntaru almu'minu fi hujrin wahidin marratayn ana gan da ke ko yawwa kai magariba in yaso ana sallamewa ka tashi kai ne kai la'asar idan larura ce ta sa na'am amma inda sauran lokacin a tada misali an yi kiran sallah ne kenan sai kai sauri ka yi ka yi la'asar kinka ko da ko ana tada sallah na eh mhm ya ya shiga isha'i da niyyar eh su shi ma wannan ana yi amma sai dai in aka zo raka'a ta uku ta hudu kai sai ka zauna sai sun kare raka'a su ta hudu sannan sai ka sallame tare da su ko da ke nan ma akwai ikhtilafi akwai malamin da sai a aina an saba ma liman za a dace na ma ju'ila al-imam yutamma bihi ana kan da kyau ko to nan ma akwai ta cewa wallahu ta'ala a'lam na to mu je gaba la yanta la la yatanaffaru man alayhi qada'i fariida والنفل بالقضاء ما إن بوحا والنفل بالقضاء ما إن بوحا فلا تراويح ولا نفل ضحى فلا تراويح ولا نفل ضحى واستثنوا العيدين شفعا وترا واستثنوا العيدين شفعا وترا قوسوا فالاستسقى وزادوا الفجرا وجمع من يقضون ظهرا ما تلا بالاتحاد في الزمان فضلا من كان نصي عادة صلى عدد يزيل شكاه عذا جاز الأمد sujudu sahau bangare mai bayani akan sujada ta mantuwa ma'ana in mutum ya mantuwa akwai nau'in sujada biyu a kansa in ma ƙabli ko ba'adi to yanzu su ne za a muna bayani wani lokaci ne ake yin ƙabli wani lokaci ne ake yin ba'adi to mu karanta sai mu fassara sunna li sahwin qalla سجدتان قبل السلام حالة النقصان بعد التشهد وزد بعداهما تشهدا مقصرا وسلما وللزيادة كذلك بعد سلامه والنقص غلب إن يزد وليقض قبل يندنا وإن يطل أو خارج المسجد فاتى وبطل فردوك إن كان ثلاث سننا وليقض بعدي ولو بعد سنا ولا سجود لفريضة ولا فضيلة ولا سنة ولا فضيلة وسنة مما خلا سرا وجهرا فعلى المسر في الجهل قبل يم بعكس الجهل ففيه بعدي كمن تكلما ففيه بعدي كمن
ساهيا أو قبل الزمام سلما
قبل مسلم يدغنا سجود السهو سنة للسهو كذا علامة دai mun kawo sai a karanta aka malam yace sunna lisahwin qalla sajada sunna lisahwin qalla sunna lisahnin sunna lisahwin qalla sajada tani qabla salami halatan nuqsani an sunnanta idan mutum ya rage ana gane da kyau ko ya yi sujada guda biyu kamin ya sallame shi ne halatar nuksani idan mutum ya rage ya yi sujada guda biyu kamin ya sallame shi ne ƙabli بعد التشهد وزد بعدهما تشهدا مقصرا وسلما wannan a sujuda guda biyu da zaka yi na kabli zaka yi su ne bayan kayi tahiya sannan kuma bayan ka yi sujadan guda biyu shi ma ka ƙara tahiya sai ka tsaya bakin nan ka sallame kina abin da malam ke nuhi nan in kan rage wani abu a cikin sallah ka yi ne ka yi ne ka yi kabli me ake ce ma kabli sujada guda biyu kamin sallama sai dai magana mafi inganci kabli bayan ta ba a yin tahiya ana gane da ke ku idan kai kabli ka taso kai tsaye sai ka sallame babu wata tahiyya da zaka ƙara yi shine magana mafi inganci walid ziyadati kadhalika ba'at salamihi wa naqs ghallib in yurzat yace idan ka ƙara wani abu a cikin sallah to shi wannan zaka yi ba'da salami bayan ka sallame ne zaka sujada guda biyu shi ake ce ma ba'adi wa naqs ghallib in yurzat idan ka ƙara ana gane da ku kuma ka rage to a wannan lokacin ka gabatar da ka gabatar da ragiya wal yuqda qabliyun dana wa in yatul shi kuma qabli idan ya kusa kuma ba a yi ba a yi tsawon lokaci ba aw kharaja al masjida ko kuma aka huta masallaci fata to wannan kabilin ya lalace wa basal sallah ta lalace malam yace idan kabili ta kama ka ana gane da ko sai kamanta kuma baka yi kabilin ba haka sallame in ka tuna ba a jima ba sai ka yi ka yi shi ka yi sujada guda biyu sai ka sallame amma in ka huda a masallaci to wannan kabilin ya wuce ma'ana ya bace sai ka ne sai ka sake sallah gaba ɗayanta ba su kwana gan da kyau ba kabli kenan to kuma yace idan ka ƙara kuma ka rage to shi a wani lokacin yace gallib an naqsa ma'ana sai a sai a jirin jayar da ragiya ragiya ka ƙara wani abu kuma sai kai kuma kuma ka rage wani abu a cikin sallah to ko da yaushe ana rinjayar da ragiya ce kenan sai a yi me sai a yi kabli to ranar na ce muku ya ake gane an rage a cikin sallah ko an ƙara yadda za ka gane ka rage ko ka ƙara a cikin sallah shi ne lokacin da ka zo zaman tahiya na ƙarshe sai ka tsaya ka yi tunani a cikin sallar nan tawa daga farko har ƙarshe me na rage me na ƙara don zuwa ana gane da kyau lokacin da ake me na rage me na ƙara in ragewa ne kai ka yi sujada biyu kafin ka mi ka sallame in ƙarawa ne kai sai ka sallame sannan ka yi mi sujada guda biyu bil misali ya tsadhi al maqal misali mutum ne yana sallar isha'i da ya raka'a uku sai ya sallame sai aka ce subhanallah sai ya tashi ya ya ciko ana gan da ku sai ya tashi ya ciko ne raka a guda ya zamna yanzu a nan ne ya kamata yi tunanin mi ya rage a cikin sallarsa mi ya kara to ku babu amsa mi ya rage a cikin sallar ragewa ya ku kara ne a ƙarawa to me ƙara a jazakumullah kun gane karatun ashe kenan nan ƙarawa ne amma wasu rudaddu su ce maka ai ragewa ne a to ba aka rage ana gane da ke ku ba rage kun yi ba ƙara dai ne aka yanzu da ya zamna ta ukun nan ya sallame wannan sallamar da yi ita ce ƙarin da ya tunda dai ai ya tashi ya ne abin da ake ce ma ragiya cikin sallah shine abin da an rage shi kuma ba a maida shi ba misali mutum ne sallar azhar an yi raka'a guda biyu maimakon ya zamna limami maimakon ya zamna ya yi tahiya sai ya mi sai ya miƙe tsaye bai komo ba kuma yanzu da aka zo sallamewa nan ne zai yi tunani yanzu nan yayi a wannan shi tabbas ya rage idan ba a cewa an rage a cikin sallah sai in ne tabbas an rage abu ba a yi ba ba a yi shi ba in an maimaita shi misali da a ce da ya miƙe sai shin aka ce subhanallah ya komo ya yi zaman tahiyar akwai wani abu a kan shi ba hukumi a kashi dan me dan bai ba ya cika abin da da ya tafi ya rage ana gane da kyau ku wannan shine kenan kenan karshen sallah ne zaka zauna ka yi bilan ana gane da kyau ku kai kalki dai hasib nafsaka qabla an tuhasab ko yawwa na'am ina ne muke kenan farduka in kana nan ne farduka in kana salasatun sunan nan ne aiko yawwa فرضك إن كان ثلاث سننة وليقض بعدي ولو بعد سنة يتي سلك تفر الله شيء نو فرضك إن كبر سنوني قدا أكو وليقض بعدي to za ka biya ba'adi ma'ana za ka yi a'a ba haka ba ne فرضك إن كان ثلاث ثلاث سنن وليقض بعدي ولو بعد سنة نعم وليقض قبلي لنا وإن وإن يطل أو خرج أو خرج المسجد فات وبطل فرضك إن كان ثلاث سنن وبطل aha akhirul bait kaman eh wa batala farduka in kana thalathun sunana eh haka ne na'am jazakumullahu khairan eh wa batala farduka in kana thalathun sunana kenan sallaka safarilla tana lalacewa in ka bar sunnoni guda uku wani yukuta ba'diyun walau ba'da sana shi kuma ba'adi ana biyan shi ko da bayan shekara shi kishiyar kamli ne ko shi in aka jima sallar ta lalace gaba amma shi kuma me sallar ba ta lalacewa inda ka tuna zaka mi ne zaka zo ka yi shi ne shine ma'anar wal yukuta ba'adi shi ba'adi ayyukuta ana biyan shi walau ba da sana ko da bayan shekara guda ne ba a take sallar gaba ɗai wala sujuda li faridatin wala fadilatin wa sunnatin mimma khala malam yace babu sujada li faridatin idan aka bar farilla daga cikin farillolin salloli wala fadilatin haka kun ba a sujudu sahau idan aka bar mustahabbi wa sunnatin haka sunna guda ma ita ma aka bari ba a mata sujudu sahw ina ita farilla ba a mata sujudu sahw sai dai a maimaita ta a biya wannan farillar da aka sunna ita ma da guda babu laihi mustahabbi shi ma babu laihi sai ce min makala amma banda sunna ta sirran sunna ta sirran tawa wa jaharan da bayyanawa fa'ala al-musirri fil jahri qabli wanda ya asirta a inda ya kamata ya bayyana to zai yi kabali bi aksil jahari kishiyar in ka bayyana inda ya kamata ka me ka asirta fa fihi ba'adi to shi wannan ba'adi zakai kaman takallama sahiyan aw qabla tamami sallama kamar yadda shi ma zai yi ba'adi wanda ya magana a cikin mantuwa ana gane da kyau ko kenan in kai magana a cikin mantuwa cikin sallah za ka yi mi za ka yi ba'adi wannan maganar kamar ka ƙara wani abu ne a cikin sallah misali kana cikin sallah sai aka kira sai kake iye sai ka manta cikin sallah kake iye kin da ka ƙara sai ka yi sai ka yi ba'adi tunda babu iye cikin sallah ko ko kun ga yadda ke da iye yawwa na'am ko kuma in ka sallame kamin sallah ta cika shi ma za ka yi ne za ka yi ba'adi kamin sallah ta cika sallame shi ma za ka yi ba'adi to aha nan ne muka tsaya wajen karanta ku na wa baqalat bi zaid misliha wa in شكا بركن عاد والبعد يسن والشك في النقصان كالتحقق والشك في النقصان كالتحقق وحيث شك في السلام وبقي وحيث شك في السلام وبقي سلام بالقرب وليس يسجد سلام بالقرب وليس يسجد إلا توسطا وجدا تفسد إلا توسطا وجدا تمسد وليترك الوسواسة الموسوس وليترك الوسواس الموسوس ولازم البعدي فيما يهجش ولازم البعدي فيما يهمس ولا سجود للقنوت ولا سجود لقنوت يجهر ولا سجود للقنوت يجهر فيه ولكن عمده مستنكر به ولكن عمده مستنكر كزيد سورات وإن بأخرييه كزيد سورة وإن بأخريين وسمعه الرسول أو صلى عليه وسمعه الرسول أن صلى عليه أو أكثر الصور أو لم يكن لي أو أكثر السورة أو
أو أكثر الصور أو لم يكن لي أو أكثر السورة أو لم يكمل سورة لو خرجها لي ما تلي كذا الإشارات ومن يكرر فاتحة سهوا ببعدي بني والظاهر الصحة في العمد لنا وذاكر الصورات بعد الانحناء لا يرجعن وذاكر للسر قبل الركوع عقده أو جهلي فاتيحة أعادها ثم سجد أو سورة أعادها ولم يزد نعم ما لن يتي والشك ننكو هو بطلتني وبطلت بزيد مثلها وإن شك بركن عاد والبعدي يسين يتي سلا تالا لا تيني أكا كارا عدد الركو إنتا سلا مغربا أكا ركا أبنا شدة مما كن ركا نوا to sallar gaba ɗaya ta lalace wannan kaman kwa- kaman kaman kwasa karan mahaukaciya raka'a uku amma ai raka'a shidda to sallar ta lalace sai an yi sabuwa yace wa in shakka bi ruknin ada wal ba'di yutin idan mutum ya shakka akan wani rukuni ana gane da ke ku a ada to wannan rukuni sai ya canza shi misali ka yi shakka a anya sarka ta ta farko sujada ta biyu anya na yi ta to raka'an nan gaba ɗaya ka ne ka canza ta wal ba'di yusin wannan wurin kuma ba'adi za ka yi za ka za an sunanta ba'adi kenan kaman ka ƙara ne wa shakku fi nuqsani kat tahaqquqi wa haythu shakka fi salami wa baqi idan mutum ya shakka ya rage ko bai rage ba to ka tahaqquq to ya rage kamar ya rage wa haythu shakka fi salami wa baqi kuma idan yayi shakka game da ya sallame sallah ko bai sallame sallah ba wa baqi yana nan wurin shi sallama bil qurbi to sai ya sallame a kusa wa laysa yasjudu ba zai yi sujada ba illa tawassutan sai in dai tsakiyar sallah ne ya sallame to shi wannan zai sujada tunda kaman ƙari ne wa jiddan tafsul amma idan ka sallame idan kai bayan ka ƙare sallah an jima lokaci ya jima sai ka sai ka sai ka fara shakka wai ni anya ku sallan nan na sallame ta ku ana gane da kyau ko to wannan sallah gaba ɗai ta lalace tunda an mi an ɗau lokaci mai tsawo amma da ba ɗan lokaci ba kuma kana wurinka ko kana cikin masallaci to kana iya ka sallame assalamu alaikum assalamu alaikum wannan shine kenan awa guda ta yi za mu tsaida sai mu sa sabon a rikiriman don kai yayi nauyi sosai na